الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ɗora a kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hashir jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha bakwai bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya mana game da munafukai da kuma halin munafukai da yadda koyaushe munafukai suke haɗa kai da kafirai domin cutar da waɗanda suka yi imani da allah mun ji yadda munafukai suka haɗa kai da yahudawa domin yaƙar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yadda kuma suka ha'inci ‘yan uwansu su yahudu domin da kafiri da munafiki a ‘yan uwa ne to da Allah ya ba da labarinsu da kuma abin da ya same su na ƙasƙanci da walaƙanci to dukansu biyu Allah sai ya buga mana misali a kansu. Su banun nazir, Allah ya ce ka masalin lazina min qablihim qariban misalin su kamar misalin waɗanda suka gabace su ne ba da nisa ba, ma'ana waɗanda suka gabace su ƙuraishawa da kuma abin da ya faru da su a yaƙin badar. Jama'a mun fahimta ko? Mun karanta aya na Alƙur'ani yadda shedan ya tsawara mu ƙuraishawa mummunan aikinsu ya yaudare su ya kai su badar ya kururuta musu nasara amma kuma daga ƙarshe al'amarin ya juye a kansu to Allah ce su ma banu nadir misalin su kamar misalin ƙuraishawa ne da abin da ya same su a badar za kuwa ba da amrihim sun ɗanɗani sakamakon mummunan aikinsu sun ɗanɗani bala'i a ƙarshen al'amarinsu kasan dama ai rayuwa ba farkon ba ƙarshen rayuwa ba farkon ba ƙarshen innamal a'malu bil khawatim annabi yace rayuwa ba farkon ba ƙarshen jiya kayi taimako kayi infaki kayi karatun alqur'ani kayi ayyukan alkhairi abin lura shine akan wani aiki mutuwa za ta ritsa ka a nan lissafin yake shi yasa malam idan mutum ya maka addu'a yace Allah ya sa ka gama da duniya lafiya masoyin ka akan me za a cin maka to a nan maganar take Allah ya ce walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi bayan wannan walakanci da kaskanci da ya same su su kuma munafukai Allah sai buga misalin su yace ka masalin shaytan misalin su kamar misalin shaytan ne iz qala lil insani kfur idan yace ma dan adam kafirce falamma kafara lokacin da mutum ya kafirce kala sai ce inni bari'un minka na barranta daga kai inni akhafu Allah rabbal alamin ina tsoron Allah ubangijin talikai in ba ku manta ba ai badar ma da ya kai su lokacin da ya fara ganin saukan mala'iku na kasa ala akibaihi wa kala inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah yace ina ganin abin da ba fa gani yayi baya ya ja jiki ya sulale ya bar su ya ce kuma yana tsoron Allah wannan an yaudara ce shaidan ya ce yana tsoron Allah Allah ya ce fakana aqibatahuma annahuma fil nari khalidain fiha sai ya zam karshen su su biyun da wadda aka yaudara da wadda ya yaudara da shaidan da wadda shaidan ya umurce shi da ya kafirce ya kafirce da banun nadir da munafukai da suka yaudare su Allah ya ce sai ya zam ƙarshen su annahuma finnari sun kasance yan wuta khalidaini fiha kuma da su tabbata su biyun nan a cikin wuta Allah ya tsare mu wanda ya kafirce ma Allah da wanda ya sa shi ya kafirce za su fita a wuta ne ba za su fita ba Allah ya ce wa zalika jazaa'u zalimin wannan kuma shine sakamakon azzalumai Allah ya tsare mu to yau zamu tashi a farkon aya ta goma sha takwas Allah ya mana jagoranci Allah ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون ولا تكونوا كالذين لهم لعنة أنفسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Allah madaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, ittaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah. Jama'a muna ji? Ku ji tsoron Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin. Allah ya ce kowace rai ta yi dubi, ta yi nazari, ta yi hisabi makanta game da abin da ta gabatar domin gobenta, ba gobe kiyama ba? Hausa ba suna ta ranar gobe ba? To ranar tashin alkiyama kenan. Allah ya ce kowa ya zauna ya yi nazari. Malamai suka ce wannan ayan tana daga cikin ayoyi da suka zo da asali na abin da ya shafi muhasaba. shine mutum ya ma kansa da kansa hisabi ka yi nazari ka duba ka kalli abin da kake aikatawa ai duka yan uwa mun yadda abin da muke aikatawa da shi za a mana hisabi ko abin da ka aikata na alkhairi da abin da ka aikata na sharri wayannan ayyuka su ne za a je a sa su a sikeli a auna su za a kirga kuma a yi maka hisabi to abinda Allah ke kiranka tunda dai kai kake aikata aikin nan ba wani ke aikatawa ba Allah ce to ka zauna kai lissafi mana kaga abin da kake aikata wannan zai baka pass mark na ka samu tsira ko ba za ka samu ba Allah ce kowa ya zauna yi nazari jama'a mun fahimta inda za a ce in nayi aiki za a sa maka in an ramma yayi aiki za a sa ma kai ma in kai za a ɗebo a sa mana toron da ba mu gamu ba sai mu shiga damuwa mu ce ba mu san me ka aikata ba tunda da a ƙara mana amma tunda abin da kowa yake yi da shi za a mai hisabi Allah ya ce to kowa ya zauna ya natsu ya duba abin da yake aikatawa me ya gabatar domin gobensa Allah ya ce kowa ya yi nazari jama'a mun fahimta shine ma'anan ku yi hisabi makan ku kafin a yi mu اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ko ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ma dan adam littafin sai ce karanta littafin ka da kanka kai ma ai da ka iya ma kanka hisabi jama'a mun fahimta kamar bawa da a dauki littafin sa ne a bashi sai Allah ya ce mishi ka je kai makin duk abin da kaga an rubuta na laifi in ba ka yi ba ka yi cancel idan ka yi ka yi makin ka yi lissafi ka zo ka gaya mana kai dan wuta ne ko aljanna Allah ce kai ma ai da ka iya makan ka hisabi tun daga littafin ga ayyukan da ke rubuce a cikin littafin idan ka bude in akwai abin da kaga an ƙara maka baka yi ba Allah zai ce ka soki idan kuma kai kai to ka kirga Allah ce kai ma da ka iya makan ka hisabi jama'a mun fahimta to kafin mutum ya kai wannan matsayi wannan matsayi jama'a mu yi makan mu hisabi mu yi maka mu hisabi kafin mutum ya kai wannan matsayi mu tsaya mu yi maka mu hisabi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku tsare ku kiyaye dokokin Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin Allah ya ce kowace rai ta yi dubi ta yi nazari ta binciki abinda ta gabatar domin gobenta kowa dai ya sani sai ya yi aiki tukunne ya shiga aljanna haka ne ko Allah ce to kowa ya duba abin da yake aikata kowa ya duba abin da yake aikata eh ina jin a suratul luqman ne yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakshaw yawman
واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum Allah yace ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku jama'a mun ji ai kun ga kai tsaye da mu ake ya ayyuhan nasu Allah yace ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah Allah sai yace wakshaw yawman kuma ku ji tsoron haduwa da wata ini ku ji tsoron haduwa da wani ini la yajzi walidun an waladihi wani irin ini ne da mahaifi bayi iya amfanar da ɗansa abinda ya haifa da komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a abinda aka haifa shi ma ba zai iya ƙulla ma wadda ya haife shi komai ba Allah sai ce inna wa'adallahi hakun Allah ya ce alkawarin Allah gaskiya ne duk daren dadewa da ku gamu da wannan ranar kasaran da aka ce wani yanayi ya zo ba za ka iya taimakon 'ya'yanka ba 'ya'yanka ba za su iya taimakonka ba to kaga ai an kore kowa ya taimake ka jama'a mun fahimta wata rigima ka shiga sai aka ce uwa da uba ba za su iya taimakonka ba to tunaninka kuma zai kawo wani zai iya taimakonka ƴaƴanka ba su taimake ka ba ka kawo tunanin wani zai taimake ka Allah ya ce inna wa'adallahi haqqun Allah ya ce wallahi alkawarin Allah gaskiya ne duk daren dadewa duk daren dadewa za mu gamu da wannan rana Allah ya ce to ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah akwai wata ini da za ku yi kitibis da shi akwai wani ini da za ku yi kitibis da shi wannan inin mahaifi bai iya amfanar da abin da ya haifa komai abin da aka haifa bai iya amfanar da wadda ya haife shi da komai Allah sai ya ce inna wa'adallahi haqqun alkawarin Allah gaskiya ne fala tagurannakum hayatud dunya Allah ce kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku duk inda Allah ya zo magana in dai akan duniya ne sai ya ce kar ta ruɗe ka kar ta ruɗe ka ita ba wadda ya taɓa kulla kawance da ita wallahi ba ta ci amanarsa ba ba a taɓa yi ba wallahi malam ba a taɓa wadda ya yi ƙawance da duniya kuma ba ta ci amanarsa ba wallahi malam ba a taɓa yi ba abdullahi dan umar ya ce idan aka wayi gari da kai kar ka ɗauka da a yi yammaci da kai idan aka yi yammaci da kai kar ka ɗauka da a wayi gari da kai malam wallahi yadda muka tashi a karatun nan in kana ji maranka gobe da safe za a yi da kai in an wayi gari kana jin za ka zo wajen karatu wallahi wata ran za ka sha mamakin duniya wallahi za ka sha mamakin rayuwa karta yaudare ka yaudaran malam shine irin rayuwar da muke ciki ka zauna don Allah malam in kana so ka fahimci gaskiyar rayuwar duniya hakikar rayuwar duniya na farko ka kalli alkur'ani shi Allah shi yayi duniya ba a taɓa rigima da wani akan cewa shi yayi duniya ba ina da duka mun yadda Allah ne yayi duniya to Allah ne sai ya bada misalin duniya yace rayuwar duniya wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahun wa la'ibun
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatu dunya Allah ya ce wannan rayuwar duniyan ba komai bane illa lahawun face shagala ce wa la'ibun da wasa irin wasan da yara suke yi akwai wadda bai san wasan da yara suke yi ba ai kowa ya sani yaro ne zaka ganshi ya ɗauki kara ya sa yadi ya hau yana cewa dokinsa dokinsa dokinsa kai ka san ba doki ba ne in an ce ka rantse da Allah ba doki ba ne za ka rantse da Allah ba doki ba ne to Allah sai ce kai kuma yadda kake kallon duniyan yadda yaron nan yake kallon dokinsa kai ma haka kake kallon duniya kai ma naka ba gaske ba ne in ji Allah ba ba gaske bane Allah ya ce rayuwar duniya in kana so ka gane hakikar rayuwar duniya Allah ya ce ka kalli wasan yara kaga dai wasan yara a duk abin da suke ba abin da bai amfane su kuma in kana so ka gane gaskiyar wannan fassara gaskiyar wannan bayani da Allah ya yi ka kalli rayuwar da muke ciki malam yau ne zaka samu mutum yadda muke rayuwa ya shekara arba'in a duniya hamsin sittin a duniya shekara sittin yau bai fi karfin mudu goma na shinkafa ba to shi ka faɗa a duniya shi me ya ɗana shekara sittin ɗin sanda ya ba ma duniya shi me ya amfani duniya ‘ya'ya ne yana da guda goma sha biyar amma duk da ‘ya'yansa goma sha biyar ɗin in maganan dubu goma ya taso sai hankalinsa ya tashi akwai abin da shi duniya ta kulla mishi to amma duk da haka saboda mugun munafircin duniya sai ta ci gaba da nuna maka da kai satilin da kai satilin da sai da ka shekara 60 ne za ka yi satilin din kuma ba za ta barka ba ta barka ka koma sallah da karatun alqur'ani da ibada kana neman abincinka a nata kuma ba za ta barka ba jama'a haka ne ko ba haka ba wanda ya bada shekaru 40 ma duniya ba shi da gun zama a duniya wanda ya bada shekaru 40 a duniya bai fi karfin rigan da zai saka ba a duniya wadda ya ba da shekara arba'in ma duniya ya taske ta taske su bai fi karfin abincin da zai ci ya mishi barazana ba don Allah shi ne ya tsinta a duniya kuma kai ka kalli anguwanku ba sai mun faɗa ba ka tuna anguwanku anguwanku a cikin gari wannan anguwanku a ce a nan aka haife ka a nan ka girma a nan ka yi aure a nan ka yi gida a nan ka mutu me ka mora a duniya a wannan anguwa kai ka faɗa a duniya kai mai kaɗa nan babu wallahi ba wallahi rayuwa ribar rayuwa wallahi kai addini ribar rayuwa wallahi kai addini ribar rayuwa in kaga ka amfani rayuwarka wallahi ka bauta ma Allah ne domin zaka je ka samu hutu madawwami Allah ce kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurrannakum billahi al-garur kar ku bar mai rudi ya rude ku ya raba ku da Allah ku shine shedan to Allah yake kowa ya zauna yayi nazari in dai wannan rayuwar duniyar in dai wannan rayuwar duniyar ita ce rayuwar da ake rayuwa a cikin ta ai na gaya muku bara akwai wani yaro da yayi kisan kai ya kashe wani yaro yadda yayi kisan kisan sai ya daga mana hankali kwalba ya fasa ya je ya take shi akan zuciyarsa ya ƙara dagawa ya take shi kuma akwai jama'a abun da zai tafi kuma ya ce in baka mutu ba in na dawo dan ƙara saka akwai yan uwa da yawa anan da yan sanda suka kama shi yana hannun yan sanda sai na ce ma on don Allah ina so dan yi magana da wannan yaro akwai da yawa wanda muka tafi da su aka fito mana da shi na ce mishi don Allah me wane ya ma ka kashe shi ya ce wallahi malam tsautsayi ne kawai to wani irin tsautsayi ka fito daga gidanku daga anguwanku ka wuce gidaje ka je ka kashe shi a wani waje na daban na ce mishi to idan dai duniya ne ka san malam ai rashin hankali ne yanzu dai rayuwar Najeriya rayuwar Najeriya kai har kana bakin ciki wani wani ya rayu a Najeriya don Allah mana yanzu dai a Najeriya dai har a ce wai kana jin kana sha'awan wai wani wani wai ya mutu kai in ka kashe wani me zaka dauka a Najeriya yanzu dai rayuwar da muke yin nan a ce har kana sha'awan ka kashe wani ka bar shi mana kudana gaba daya haka ne malam a rayuwar nan da muke ciki wai har kana jin haushin wani ya rayu to rayuwar duniya ke banda kaskanci da nadama wadda zai bori rayuwar duniya wadda ya yarda zai bi Allah wadda ya yarda zai bi Allah to zai zan dukkan lokacinsa kwanakinsa ababen da zai aiwatar kullum zai dinga ƙara ayyukan da za su taimake shi ne a lahira ko ita kuma duniya ya bi ta sannu sannu har su rabu lafiya Allah ya ce ku ji tsoron Allah waltan zur nafsun ma qaddamat ligadin kowace rai ta yi nazari ta duba abinda ta aikata domin gobenta wattaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah inna allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah zai ba ku labari kuma masani ne na abin da kuke aikatawa jama'a mun fahimta wani hadisi al-Imam Ibn Majah ya fidda hadisin hadisi ne ingantacce hadisin Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yake cewa kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ja'ahu rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen madina sai ya zo mishi fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallama wa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya amsa sun qala sai yace ya rasulullah ya manzan Allah ayyul mu'minina afdal yace a cikin mu'minai wani mu'mini ne mafi falala a wajen Allah jama'a mun fahimta misali a ce dukan mu nan mu'minai ne kuma Allah ya yarda da imanin mu Allah ya sa to tambayar da ma annabi a cikin mu jama'ar muminai wadda muka yi imani da Allah kuma imanin gaskiya to a cikin mu wane ne first class mumini annabi sai yace a hasanuhum khuluqan shine wadda ya fi su kyakkyawan ɗabi'u da halaye jama'a mun fahimta wannan mumini ne wannan mumini ne sun yi imani da Allah to wadda ya fi falala ya fi daraja abun Allah shine a tsakaninsu wadda ya fi kyawawan ɗabi'u wadda in ana mu'amala da shi mu'amalar ta fi daɗi mu'amalar ta fi alkhairi jama'a mun fahimta kala sai yace ayyul mu'minina akyas to ya manzon Allah a cikin mu'minai wani mu'mini ne yafi hankali yafi sanin ya kamata mun ji tambayar da yi fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aktharuhum lil maut zikra annabi ya ce a tsakanin mu'minai wadda ya fi kowa hankali da lura annabi ya ce wadda ya fi yawan tuna mutuwa jama'a mun fahimta wadda ya fi yawan tuna mutuwa annabi ya ce a cikin masu imani ya fi kowa hankali ai kun ga tuna mutuwa ai ba tuna mutuwan ba ne kawai tuna mutuwan ai yana ɗauke da abubuwa tuna mutuwan ai yana ɗauke da abubuwa da yawa wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan yace kuma wadda suka fi tanadi ma abinda zai biyo bayan mutuwan sun fi yawan tuna mutuwa kuma sun fi tanadi da shiri ma abinda zai biyo bayan mutuwan ba shi bane wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kullum yana shiri yana tanadi ya yadda ya yadda za a tsaye da shi a yi hisabi ya yadda za a mai hisabi saboda haka sai ya kintsa kansa ya kintsa ayyukansa annabi ya ce guda ikal akiyas waɗannan su ne masu hankali masu basira masu hangen nesa daga cikin bayin Allah Allah ya ce inna Allah kabirun bima ta'malun Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa ai kai daga jin Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa ka san in kayi mummuna ai za ta tashi in kayi mummuna za ta tashi abin tausayi abin tausayi shine a ce mu zauna mu yi ta karatu mu zauna mu yi ta kama kanmu bayani sannan kuma abubuwan da muke karanta wannan a zo a turke mu da shi ranar kiyama ai malam karatu bai yi ba wallahi karatu bai yi ba karatu bai yi ba wallahi a gyara mu yi kokari mu gyara ai tafiya ta yi tafiya ko mu yi kokari mu gyara mu yi kokari mu gyara Allah ya sa mu dace Allah sai ya ce wala takunu kallazina nasullaha Allah ya ce fa kar ku kasance kar ku zama kamar waɗanda suka yi watsi da Allah suka share Allah suka manta Allah jama'a mun fahimta sau da yawa idan kaga annisiyanu a Qur'ani ba yana magana akan mantuwa bane kawai a'a irin share wannan ne mun gane ko ba Allah yana cewa nasullaha fa nasiyahum ba nasullaha sun mance da Allah fa nasiyahum sai ya mance da su to Allah yana mantuwa ne la yadillu rabbi wa la yansa Allah bai mantuwa ma'ana nasullaha sun share Allah fa nasiyahum shi ma sai ya share su ai ko mu ma muna amfani da wannan uslubi ko wane wane wane suka da Allah share shi ko ce da Allah mance da shi to mance da shi ai ba kai deleting din sa a memory ka bane ma'ana dai kai watsi da shi ko to haka Allah yake cewa fal yawma nansaku kama nasitum liqa'a yawmikum hadha ثم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Allah idan aka daga mujrimai ranar alkiyama sai ya ce fal yawma nansakum yau za mu mance da ku kaga ai ba Allah na mantuwa bane mun fahimci maganan ko fal yawma nansakum yau za mu yi watsi da ku mu share ku kama nasitum da ka a yaumikum haza kamar yadda kuma a duniya kuka yi watsi da haduwar ku da wannan inin ana maganan gamuwa da wannan ini gamuwa da wannan ini ko a jikin ku to yadda kuka yi ko oho da haduwa da mu Allah ya ce mu ma za mu yi ko oho da ku jama'a ai mun fahimta ko Allah ya ce wa man a'rada an zikiri ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك وكذلك اليوم تنسى Allah ya ce wa man a'rada an zikiri Allah ya ce duk wanda ya kau da kai ya bijire ya juya baya ma ambatona ma'ana duk wanda ya juya baya ma addini na Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan bankan Allah ya ce yana da wata rayuwa mai matsatsi ma'ana za mu sa shi a cikin wata rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ya ce kuma sai mu tada shi a ranar alkiyama a matsayin makaho duk ragabzan da kaji ake cewa da yi ranar alkiyamar nan akwai wadda makaho Allah ke ta da shi zai laluma ya laluma sai ya je gaba ga Allah qala rabbi sai ya ce ya ubangiji lima hashartani a'ama Allah don me ka ta da ni makaho wa qad kuntu basiran bayan da a duniya ina gani qala sai Allah ya ce mishi kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha haka nan kai ma aka zo maka da ayoyinmu ayoyinmu suka zakke maka komai ka ji ka gani fa nasita ha kai watsi da su wa kadhalika al-yawma tunsa Allah sai ce to haka kai ma yau da amince da kai da ma mun fahimta to anan Allah sai ja hankalin mu yace wala takunu kallazina nasullaha karfa kuzam kamar waɗanda suka mance da Allah suka yi watsi da Allah fa ansahum anfusahum Allah sai ya mantar da su kansu dama ukubar da Allah yake yi kenan jama'a mun fahimta idan ka yi watsi da addini domin ai watsi da addini shine watsi da Allah idan ka yi watsi da Allah ka mance da Allah to ukubar da Allah zai maka shi kuma sai ya sa ka manta abin da zai amfane ka duk abin da zai amfane ka zaka ga ana tare tare ne sai kai tare tare ne sai kai duk abu da zai amfane ka a duniya ko lahira to ba za ka karkata zuwa gun ba amma duk abin da zai cuce ka a jikinsa za ka yi ta yarfe gobe Allah ya ma uku ba ku bai ba jama'a mun fahimta wala takunu kallabina nasullaha fa ansahum anfusahum kar ku zan irin waɗanda suka mance da Allah Allah sai ya mantar da su kansu ma'ana ya mantar da su abinda zai amfane su ba yadda za a yi mutum ba yadda za a yi malam mutum ya iya morar rayuwarsa wallahi malam bai yi addini ba wallahi ƙarya ne ba addini ba jin daɗin rayuwa ba addini ba jin daɗin rayuwa ba addini ba jin daɗin rayuwa Allah ya to idan kun mance da Allah Allah kuma sai ya mantar da ku abinda zai amfane ku a kan kanku da kanku duk wata kasada da tsautsayi sai kaga ta wajen kake bi Allah ya ce ula'ika humul fasiqun Allah ya ce irin waɗannan wanda suke mancewa da Allah suke mancewa da addinin Allah suke watsi da addinin Allah Allah ya ce irin waɗannan su ne fasikai wanda suka fice daga tafarki nagartacce suka gangara zuwa ga tafarkin da zai kai su zuwa ga azabar Allah Allah ya tsare mu Allah sai ya ce لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna Allah ya ce ba da su daidaita ba ƴan wuta da ƴan aljanna za su zama daya ba abin da ya hada su ba abin da ya hada su Allah ya ce ba da su daidaita ba am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi Allah yake shin za mu sanya ma'ana za mu daidaita waɗanda suka yi imani suke ayyuka na ƙwarai kal mufsidina fil ardi mu sanya su kamar waɗanda ke barna a bayan ƙasa am naj'alu al muttaqina kal fujjar Allah yake ko za mu daidaita fajirai masu tsoron Allah da fajirai za su zama da afaman kana mu'minan kaman kana fasika مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواكم النار فأما الذين كفروا فمأواهم النار
كلما كلما أرادوا أن يخرجوا منها من ظن أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون
Allah ya ce, "Afaman kana mu'minan, kaman kana fasika?" Allah ya ce, "Yanzu wadda yake mu'mini ya yi ɗaya da wadda yake kafiri fasiki, za su yi ɗaya? Ba za su yi ɗaya ba. Amma ladina aman, la yastawun, Allah ya ce ba za su daidaita ba. Amma ladina amanu wa amilu salihati, waɗanda suka yi imani suke aikata ayyukan kwarai, falahum jannatul ma'awa nuzulan bima kanu ya amalu to su suna da gidajen aljanna wadda nan ne matattaran su makoman su sakamakon abin da suka aikata wa amman ladina fasaqu amma fasikai kafirai fa ma'awahumun nar makoman su wuta kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka yi nufi su fito daga cikin wutan uidu fiha sai a maida su ciki wa qila lahum sai a ce musu duku azaban naril ladhi kuntum bihi tukadzibun ku dandani azabar wuta wadda da kuka kasance kuke karyata ta a duniya kaga wannan ya nuna fasikai kafirai kenan ko to rayuwar iri ɗaya ce Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna Allah ya ce ba da su daidaita ba ma'abuta wuta da ma'abuta aljanna yan wuta da yan aljanna Allah ya ce ba da su daidaita ba ashabul jannati humul faizun Allah ya ce ma'abuta aljanna ma'ana yan aljanna Allah ya ce su ne rabautattu rabautuwa ta har abada Allah ya sa muna cikin su Allah ya sa muna cikin su to sai Allah ya ce
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
Allah ya ce lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin Allah ya ce da mun saukar da wannan alqur'ani akan wani dutse yadda Allah ya saukar mana da alqur'ani Allah ya ce to a samu wani dutse shi ma dutsen a bashi fahimta yadda in an karanta mukan gane shi ma in an karanta ya gane yadda in an karanta zai kula za mu kula da abin da aka karanta me yake faruwa yadda in an karanta za mu kula da abin da ake karantawa ya zan dutsen shi ma in an karanta zai kula da abin da ake karantawa jama'a mun fahimta Allah ce to inda za mu saukar da wannan alkur'ani akan dutse lara'aitahu khashi'an Allah ce da kaga dutsen cike da tsoron Allah mutasaddian Allah ce da kaga dutsen na tsatsagewa na faffashewa saboda karsashi da tasirin tsoron Allah min kashiyatin lahi Allah ce saboda tsoron Allah jama'a mun Allah yana goranta ma wanda yace yayi imani ne amma alqur'ani ya gagara canza shi Allah yace wallahi wannan alqur'ani da ta'asirin da alqur'ani ke da shi Allah ya ce in ma dutse muka saukar da alkur'ani alkur'ani zai canza dutse jama'a mun fahimta malam usaimin ya ce yayi asara wanda yayi hulɗa da alaka da alkur'ani tsawon shekara da shekaru amma alkur'ani bai canza shi yace gashi Allah ya ce in dutse ne alkur'ani zai canza dutse jama'a mun fahimta in dutse ne Allah ya ce alkur'ani zai yi tasiri akan dutse lara'aitahu khashi'an da kaga dutsen cikin tawali'u da kaskantar da kai ma Allah da kaga yana farfashewa yana zubewa saboda tsoron Allah min kashiyatillah jama'a mun fahimta amma da ka ga mutum ɗakinsa da alkur'ani wani ma kullum zai ɗauki alkur'ani ya karanta amma halinsa irin na bariya waccar shine irin halin bariya shine irin halin bara shine halinsa na bana wani ma sai ƙara lalacewa yi gashi kuma tare da alkur'ani jama'a mu ai mun fahimta ku walau anna qur'anan suyirat Allah ya ce walau anna qur'anan sujirat bihil jibalu Allah ya ce duk cikin abin da Allah ya saukar na littattafai inda akwai wani littafi da in an karanta za a markaɗe dutse da shi jama'a muna ji walau anna qur'anan sujirat bihil jibalu inda akwai wani abin karantawa da in an karanta za a niƙe duwatsu a markaɗe su a tafiyar da su saboda tasirin abin da aka karanta au qutti'at bihil ardu ko kuma za a tsatsa ga ƙasa da shi idan an karanta ƙasa ƙasa ta tsage ta faffashe au kullima bihil mauta ko kuma inda akwai wani abu da in an karanta saboda ta'asirinsa matattu za su tashi su amsa abinda aka musu bishara da shi Allah ya ce to wannan alqur'anin ne jawabu law mahzufun taqdiruhu lakana hadha alqur'an Allah ya ce in akwai wani abu da yake da ta'asiri a karanta dutse ya fashe ya zube Allah ya ce qur'ani ne in akwai wani abun da za a karanta kasa ta tsatsage ta fashe saboda ta'asirinsa Allah ya ce to wannan alqur'ani ne jama'a mun fahimta to amma waɗansu zuciyar kamar zukatan yahudu haka su ba mun karanta a baya ba yadda zukatansu ya bushe sun makasar ƙulubukun min ba'di zalika
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله يتي ثم كست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة بمعنى وأشد قسوة Allah ya ce sai zuciyarku ta zo ta bushe ta bushe kaman dutse Allah ya ce zukatanku sun fi duwatsu bushewa jama'a mun fahimta ai ga duwatsu kan Allah ya ce Qur'ani zai tasiri akan su to amma zukatansu alqur'ani bai yi tasiri akai wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar Allah ya ce domin duwatsu akwai wadda koramai ke bubbuga daga cikin duwatsun dutse ne amma da ka ga ruwa na kulkulowa yana zubowa ai mun taba gani wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma akwai wata dutsen ne yake tsatsagewa ruwan ya fito wa inna minha lama yahbitu min kashiyatillah Allah ce akwai dutsen da ke ballewa ya fado don tsoron Allah jama'a mun ji saboda haka Allah ce zukatanku ya fi duwatsu bushewa to amma akwai mu'minai fa waɗanda wallahi malam in aka karanta alqur'ani in aka karanta alqur'ani Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك يهدي ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد Allah ya ce, Allahu nazzala a hasanar hadisi kitaban mutashabiha. Allah shi ne ya sassaukar da wannan mafi kyawun zancen shi ne alkur'ani kenan ba? Yana daga cikin sunan yankan alkur'ani ana ce mai alhadis. Allah ya ce, Allahu nazzala a hasanar hadisi Allah shi ne ya sassaukar da mafi kyawun zance kitaban mutashabihan yushbihu ba'dahu ba'dan fil balaga littafi ne da sashinsa ke kama da sashi a wajen fasaha a wajen hikima da diri da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin alkur'ani jama'a mun fahimta duk abin da ka gani na hikima a alam nashara to akwai wannan hikimar a cikin inna anzalnahu fi lailatul qadar littafi ne da Allah ya saukar da shi da yake cike da hikima da wa'azuzzuka masu albarka kitaban mutashabihan masaniya sannan littafi ne da ake maimaita hukunce-hukunce kala-kala a cikinsa jama'a mun fahimta idan aka gaya maka ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kar ku yi kaza kar ku yi kaza gaba sai a sake shan kanka a sake tsare ka a ce ma kar ka yi kaza kar ka yi kaza haka ne mara in an ce maka riba babu kyawu kana tafiya kana sauka kana sauka kana shiga wata sura sai a sake tsare ka a ce maka riba babu kyawu idan ka gangara kana tafiya kana tafiya sai a sake tsare ka a ce maka riba babu kyawu in an ce ma zina babu kyawu to ba an wuce ta yadda in ka wuce karatun ka wuce ba kenan kana gangara sai ka sake cin karo da wata aya ta ce maka fa zina babu kyawu shirka babu kyawu wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan
أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا الله yace kamar haka muka saukar da wannan littafi abin karantawa ne cikin larabci wa sarrafna fihi min alwa'idi ai karrarna fihi min alwa'idi Allah yace sai muka yi ta maimaita abin da ke cikin sa na narkon azaba sai a gaya maka in kayi abu kaza akwai matsala akwai matsala akwai matsala idan ka gangara ka wuce sai a je a sake shan kanka a ce maka wane ka daina akwai matsala idan ka wuce a sake shan kanka a ce maka wane akwai matsala wa sarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaqun Allah ce kuma muna haka ne ko mutane za su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah aw yuhdisu lahum zikran ko ya samar musu da wani sabon tunani mutum ya zauna yayi makansa fa jama'a mun fahimta shine masaniya ta kashe irru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum Allah yace wannan alqur'ani fatun waɗanda suka yi suke tsoron ubangijinsu yakan katsu yakan raurawa Allah yace jikinsu yakan kada idan aka karanta musu alqur'ani in suka ji hukuncin Allah jama'a muna ji ta kashe irru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum fatun waɗanda suke tsoron ubangijinsu idan aka karanta musu alkur'ani suka ji maganar Allah fatunsu sai su kaɗa sun matalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah Allah ya ce da fatunsu da zukatansu sai su tafsasa sai su koma zuwa ga ambaton Allah ba sai su koma zuwa ga riko da addinin Allah ba Allah ya ce to waɗanda Allah ya musu rufin asiri da shari'a haka suke duk abin da wani yake mana ana karanta mishi alkur'ani ana karanta mishi maganan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan jama'a mun fahimta da yake sayyidina umar yana da zafi to shi duk inda zai tafi da gayyar arramomi yake tafiya eh ana zaune haka wannan sai ya sabo tilawa ya ayyuhal ladina amanu in tansurul to sai a kama aiki ko wani ya je yayi kauyanci yayi jafaki ma sayyidina Umar sayyidina Umar ya tukumo shi wani arran ma sai ya jawo wa a'rif anil jahilina sai ya fice shi kawai daga abun eh kudil afu خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين yana takumo shi wannan sai ja ayan nan kuzil afu Allah ce ku dinga riko da afuwa da hakuri da yafiya kuma sai ya saki kwalanta kaga inda ba an ramma ai da ya biki to bayin Allah wadda imani na gaskiya ne Qur'ani na ta'asiri a kansu fatun su yakan yi sanyi zukatan su yakan yi sanyi ai shine Allah yake cewa innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا.
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Allah maɗaukakin sarki ya ce, Innamal mu'minuna Allah ce iyakar mu'minai waɗanda za a sa su a cikin ajin waɗanda suka yi imani da Allah, allazina idza zikira Allah su ne waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu sai ta raurawa. Jama'a mun fahimta? Sai zukatansu sai ya raurawa. Allah ya samu dace. Haka ba zai taɓa samuwa ba sai da tadabburin alkur'ani. Sai da tadabburin alkur'ani. Sai ana tsayuwa ana tadabburin alkur'ani. Wannan shi zai sa Ƙur'ani ya yi ta'asiri a zuciyar mai sauraron sa. Amma idan damuwanka ka yi tilawa ne kawai, ka yi tilawa ne kawai, ka yi tilawa ne kawai ka bi ba tare da hararan hasashen ma'anan abin da kake tilawan ba sai ka gama tilawa ka zama gangaren amma ba tsoron Allah a cikin ranka saboda saƙon da kake karantawa baka ba shi kula ba
كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب Allah ya ce kitabun wannan alkur'ani wani irin littafi ne mai albarka anzalnahu ilaika mubarakun da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma littafi mai albarka kamar wani ne yace Allah me yasa ka saukar da Qur'ani Allah yace liyadabbaru ayatihi don su dinga tadabburin ayoyin Qur'ani mun ji dalilin saukar da Qur'ani saboda tadabburi ba matsalar a ce kayi sauka ita ce matsalar ba abinda kayi saukan ka fahimci me ka sauke liyadabbaru ayatihi Allah yace domin su yi tadabburin ayoyinsa wal yatadhakkara ulul albab domin ma'abuta hankali su fahimta kafin mu shiga ramadanan nan malam Aminu ya gabatar mana da wadansu darussa a cikin masallacin nan game da abin da ya shafi tadabburin alqur'ani da ba da kula ma alqur'ani sau da yawa mutane idan ana irin waɗannan darussa ba fahimta suke ba ka san yanzu karatu ya zama abin yayi ko idan malami ba shahararre ba ne wadda shi in yayi babu mai sauraron karatu wannan sai sa alkhairai da yawa suna wuce mutane wannan ke sa alkhairai da yawa suna wuce mutane duk inda kaga malamin sunna zai zauna ya karantar da addini ka tsaya ka saurara wani abin da zai fitar na alkhairin karatu wallahi malamin kama bai fitar da wannan abin to wannan ke sa za ka ga darussa masu albarka da yawa wallahi malam sun wuce mutane saboda suna ganin ko wanda zai karanta ba wani bane ko ba su dauke shi malami ba ko wani abu da sauransu abinda annabi ya ba mu doka balligu anni walau aya in aya ɗaya ka sani a musulunci an baka dama ka naɗa kafa ka yi bayani kai dai ka yi bayanin abin da zai amfane ka saboda haka tadabburin alqur'ani tadabburin alqur'ani tadabburin alqur'ani wallahi malam na daga cikin abin da ke raye zukata na daga cikin abin da ke raye zukata innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah Allah ya ce iyakar mu'mini su ne waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu sai ya kada malam ana maganin hisabi mutumin da yake nutse yaya zuciyarsa ba za ta kada ba wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan kuma aka karanta musu ayoyinsa ba ayoyin Allah ba zadatuhum imana sai ya kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ya ce sai kaga sun koma suna dogaro ga Allah ubangijinsu in uwa ai muna fahimta ko mafi alkhairin tilawa shine wadda aka yi tadabburi a cikinsa ka karanta alkur'ani ka yi tilawan alkur'ani alkhairi ne duk harafin da ka karanta a ciki akwai lada goma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta to amma kuma ka yi tadabburin abin da ke ciki shine babbar manufa da ake bukata idan baka iya ba sai ka yi ta tilawan qur'anin kuma kana koyan ma'anonin alqur'ani sannu sannu jama'a mun fahimta ka san akwai waɗanda su aikin su razana mutane game da qur'ani yana daga cikin abin da ya kashe ya dakushe mutane su koyi karatun alqur'ani da sanin ma'anan alqur'ani sai a yi ta kururuta abun a yi ta kururuta abun wani ma ya rubuta rubutu ka karanta ka gane balle maganar Allah kuma fassaran qur'anin da tafsirin babu masu koyarwa ne to dan me yasa ba da koya ba wannan yasa kowa ya fita harkan qur'ani mutum sai ya ce maka ya karanta littattafai arba'in duk malamai ne suka rubuta wani littafin fa na luga ne bala'i da kullakullan kalmomi da suke ciki sai ka yi da gaske wata ran ka rike kalmomi uku Allah kuma qur'ani yace wa laqad yassarna al-qur'ana li dhikr Allah yace mun sauƙaƙe al-qur'ani domin tunatarwa domin tuntuntuni kuma ba da a gane ba shi zai saukar da littafin ya ce kowa ya koya abinda ake bukata in da ka yi magana akan qur'ani kai bisa ilimi abinda baka sani ba kar yi karya ma Allah kar kai yarfal ma Allah amma kuma ba a ce in ka koya ba da ka iya ba bayan Allah muna fahimta Allah ya saukar da qur'ani ne yana magana da kowa saboda ka tilawan alqur'ani alkhairi ne amma cikan kamalan tilawa kuma shine ka yi tadabburin abin da ke ciki in baka iya ba kuma ka je kana koyan qur'ani kana koyan ma'anoni na alqur'ani domin ka san me kake karantawa jama'a mun fahimta waɗansu can Allah ya bada labarin su a suratul isra'i wa qur'anan faraqnahu
ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Allah ya ce wa ƙur'anan abin karantawa ne faraqanahu ai anzalnahu mufarraqan anzalnahu munajjaman Allah ce da muka saukar da shi yanki yanki a saukar da aya biyar a saukar da aya goma a saukar da wannan suran wannan suran ta biyo wannan wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin Allah ce don ka karanta shi wa mutane sannu sannu wa nazzalnahu tanzila Allah ce mun saukar da shi kadan kadan kadan kadan qul Allah sai yace ka ce musu aminu bihi aw la tu'minu ku yi imani da alqur'ani ko kar ku yi innal ladina utul ilma min qablihi Allah yace waɗanda aka ba su littafi kafin alqur'anin ba waɗansu jama'a daga cikin ahlul kitabi ba idza yutla alaihim idan ana karanta musu alqur'ani yakirruna lil azqani sujjadan sukan fadi akan fiskokin su suna masu sujuda yakirruna lil azqani sujjadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula suna cewa tsarki ya tabbata ga ubangijinmu lalle alkawarin ubangijinmu alkawarin Allah mai afkuwa ne wa yakirruna lil azqani sujjadan haka ne wa yakirruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a Allah ce sukan fadi akan fiskokin su suna kuka ba qur'ani yayi tasiri ba to duk yadda waɗansu zukatansu ya bushe gabarin alkur'ani to akwai waɗanda kuma alkur'ani ke me da su ruwan hankalinsu Allah ya samu a cikinsu wa yakirruna lil afkani yabkun suna faduwa akan fuskokinsu suna kuka wa yaziduhum khushu'a na ƙara musu kushu'i na ƙara musu natsuwa da tsoron Allah amin amin amin Allah ya ce lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin da a ce mun saukar da wannan alqur'ani a bisa wani dutse la ra'aitahu kashi'an da kaga dutsen a cikin kankan da kai da tawali'u mutasaddian da kaga dutsen na tsatsagewa na farfashewa min kashiyatillahi saboda tsoron Allah jama'a mun fahimta ko malamai suka ce Allah yana magana ne da waɗanda alqur'ani bai yi tasiri a zukatansu ba alqur'ani ba su ɗauke shi abin da zai gyara musu halayensu ba Allah ya ce to ga dutse idan dutse ne aka saukar mishi da alqur'ani alqur'ani zai yi tasiri akan dutse bayan Allah muna fahimta mu yi kokari mu yi kokari mu matsa mu matsa mu dinga sa abin da muke faɗa a cikin ayyukanmu Allah kuma ya taimake mu Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun Allah ya ce irin waɗannan misalsalu da muke bubbuga muku Allah ya ce nadribuha lin-nasi muna buga waɗannan misalsalun ne ga mutane la'allahum yatafakkarun don su yi tunani ba don mutum ya zauna yayi lissafi ma kanshi da kanshi ba Allah ya ce to dalilin buga waɗannan misalsalu kenan wa tilkal amsal nadribuha lin-nas Allah ya ce irin waɗannan misalsalu da muke buga bayan ya ce da an saukar da dutse qur'ani akan dutse da dutse yayi tawali'u ba to kaga ai ana so ne kai ka duba to kai qur'ani yau shekaran ka 20 da qur'ani yau shekaran ka 30 40 da sanin qur'ani shekaran ka 30 40 kana alaka da qur'ani to wai ka duba kai yayi tasiri akan ka in bai yi ba to ka gano matsalar mana menene wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun Allah ce irin waɗannan irin waɗannan misalsalu muna buga su ga mutane ne Allah ce domin mutane su dinga tuntuntuni suna tunani suna lura da abin da ya kamata gare su abin da zai amfane su su kuma kaurace ma abin da ba zai amfane su ba Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu to sai mu kwana anan sai gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك